أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله العمين وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmai da muka kasance tare a cikin wannan shiri mai girma mai albarka, a cikin karatun wannan littafi mai girma, littafin Riyadu Salihin na Ashaik Imamun Nawawi, Allah ya ƙara masa yarda. Muna cikin babi na ishirin da bakwai babi ne da yake magana akan girmama alfarman musulmai da bayanin haƙoƙinsu da suke da shi akan juna da kuma tausayawa juna a tsakaninsu to mun karanta hadisi ɗaya a cikin wannan babi bayan ayoyi na alkur'ani da shi imamun nawawi ya fara kawo a farkon babin to insha Allah yanzu karatun zai ci gaba yana cewa wa anhu ai an rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abu Musa al-Ash'ari yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نثالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه ومن الله صلى الله عليه وسلم ياتي duk wadda ya zo wucewa ta masallacinmu da muke sallah ma'ana masallacin da musulmai suke sallah sai mutum ya zo wucewa yana rike da wani abu mai cutarwa au aswaqina ko kuma ya zo wucewa ta kasuwanninmu kasuwa da mutane suke saye da sayarwa suke harkoki a wurin ma'ana dai duk sanda mutum ya shiga cikin jama'a inda ba shi kaɗai zai yi karkaina a wurin ba akwai wasu manzo Allah ya ce to duk wanda ya biyo ta wannan mahada ta mutane ko wurin ibadan mutane ko wurin harkoki kaga masallaci wurin ibadan mutane ne kasuwa wurin harkoki ne na mutane to duk wanda ya zo cewa wa ma'ahu nablun yana tare da wata kibiya falyumsik to ya damke wannan kibiyar ya kula da ita au liyaqbid ala misaliha ko kuma ya damƙi kan tsininta don shi ne mai cutarwa ya damƙi kan tsinin bikaffihi da tafin hannunsa an yusiba ahadan min almuslimin min hadi shay dan kada ya cutar da wani mutum daga cikin musulmai da wannan tsinin kibiya taka kana iya ma kana rike da kibiyar ka manta kana magana ka zo garin ɗaga hannu sai ka soke idon ɗan uwanka da shi ko ka tumɓuke masa hanci ko ka ɓula cikinsa duka wannan yana iya faruwa daga ƙarshe a zo a dinga wallahi sallahi a zo ana ba da uzuri ba da niyya ne ba ba da saniya ba ne to irin wannan sai mutum ya kiyaye kuma don tausayawa ‘yan uwansa musulmai kada ya yi abin da zai cutar da su ko da ma ba da saninsa ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaita hadisin to wannan ba iya kibiya ba duk abun da mutum ya san mai cutarwa ne a'a kayi wani amfani da allura amfani mai kyau kayi maza ka rabu da alluran karka shiga cikin jama'a da ita ka adana ta inda ba za ta cutar da wani ba karka rike ta hannu ka shiga cikin jama'a zaka iya sokawa wani ka ji masa rauni ba tare da ka sani ba ko kuma mutum ne mai harkan buhu ana ɗura abinci a cikin buhu ko shinkafa ko masara in an cika buhu a ɗinke kamar yadda ake amfani da masilla to kada mutum ya gama wannan aiki kuma ya ci gaba da rike ta a hannunsa kuma yana kutsawa cikin jama'a lalle zai iya cutar da wani to musulunci bai yarda da wannan ba dan saboda ne kare haƙoƙi na mutane kada wani ya cutar da wani ko da a rashin sani bari kuma da saninka wannan shine abun da ake koyar da mu a cikin wannan hadisi hadisi na gaba وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث ارويته shi daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir Allah ya kara musu yarda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad إذا اشتكى منه عضو تداءى له سائر الجسد بالسهر والهمة متفق عليه وتمثال مؤمني وجنون وجونا سويا da nuna jinƙai a tsakaninsu da tausaya wa juna to kamar misalin jiki ne kaga a baya mun karanta hadisin da aka kwatanta mumini da ɗan uwansa mumini aka kwatanta su da gini da gini yadda wannan jinin yake karfafan wannan to haka mumini yake mai karfafan dan uwansa nan kuma abadin tausayawa da nuna soyayya da jin ni kai ne kai ni ne duk abun da ya same ka ya same ni duk abun da ya same ni ya same ka to a wannan babin a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to misalin muminai wajen nuna soyayya tsakaninsu da jinƙai da tausayawa kamar misalin gangan jiki ne. Izashtaka minhu udwan sai mu duba su mu ga a gangan jiki wanne irin haɗaka ce tsakanin gaban jikin ɗan adam wadda ake so mu mutane muminai masu imani mu yi koyi da irin wannan shine sai manzo Allah ya ce izashtaka minhu udwan idan wata gaba a gangan jikin mutum ta yi ciwo ta da'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma to sauran gangan jiki zai amsa wa wannan gaba da take ciwo din yana mai nuna wato soyayya da haɗin kai da tausayawa ga abin da ya samu wannan gaba din shi ma sai ka ga ya ɗau wasu matakai kaman hana bacci ido ya kasa bacci jiki ya yi zafi duka kuma za ka samu gaba ɗaya ce mai ciwo sau nawa mutum ya tsatsa ɗaya za ta kama ciwo ta kumbura sai ka ga zazzaɓi ya kwantar da shi duka jikinsa ya ɗau zafi saboda haɗin kai da goyon baya da gaɓɓai na gangan jiki suke da shi sau nawa mutum kansa ne yake ciwo kawai amma duka jikinsa zai ɗau zafi ya kama kakkarwa ya kama ɓari rashin lafiya ya lullube shi kaluruwa za ta iya kama mutum kuma zazzaɓi ya buge shi gaba ɗaya gaban jikinsa su ɗau zafi a kwanta kowa ya bacci shi kuma ya kasa bacci ido ma yana ba da nasa gudunmawa tun da wani ɗan uwa a cikin gaɓɓai ya cutu to ido shi ma zai ce to ba za a yi bacci ba duka saboda haɗin kai kaga anan ake so lalle mu zama da junanmu kaman mu shine a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi ɗayan ku ai ba zai zama mumini ne cikakken imani ba sai ya so wa ɗan uwansa irin alherin da yake so wa kansa to wannan shine abin da ake nuna mana a nan duk abin da ya samu ɗan uwanka mummuna ne ka ji kai ma ya same ka ka ji ciwon abun ka ji bakin ciki kaman a kanka wannan abun ya faru ba ma akan wancan ba haka ake so idan abun farin ciki ya same shi ka yi murna bayan ka tsaya shi murna ka ji daɗi a ranka kaman kai ka samu ba wai ka zama in wani ya samu ni ban samu ba to to kawai ba zaman lafiya ba a'a haka ake so ƴan uwa musulmai su zama su mai da junan su ƴan uwan juna wani ai tun da ka ce maki wani ni ka gama min komai ai kamar ni kaiwa wani ai tun da ka cutar da wani to kamar ni ka cutar kaza ka duka mutane su mai da junan su irin haka to shine fa zamantakewa da kuma dan uwantaka na imani kenan shi yasa zaka ga bayin Allah managarta suna da ababen koyi matuƙa da gaske misali akwai wani bawan Allah ana shi masa Sheikh Ibrahim bunul Adham ya yayi wafati ya bar duniya hijira bata wuce shekara ɗari da saba'in da tara lokacin da shi wannan bawan Allah da za mu faɗa ya bar duniya ya koma ga Allah kaga magabashi ne can can can can cikin irin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina a a Sheikh Ibrahim bin al-Adham ya kasance dan kasuwa ne bawan Allah ne malami kuma mutumin kirki waliyin Allah to yana da shago a kasuwa yana kasuwanci kamar yadda aka sani imamu abu hanifa shi ma gashi dai malami ne kuma ɗan kasuwa ne yana karantarwa yana ba da ilimi ma a bakin shagonsa kuma a kasuwa to a shek ibrahim bin al-adham sai aka samu wani lokaci wata rana da daddare an tashi a kasuwa da daddare kawai sai gobara ta tashi wuta ta kona shagon kowa a kasuwan nan amma ta tsallake shagon a shek ibrahim bin al-adham ba ta kona shagonsa ba shi kadai shagonsa ya tsira shikenan aka zo aka mar sallama ana ba shi labarin abin da ya faru ai gobara ta tashi a kasuwa amma abun mamaki wuta ta tsallake shagonka shagonka kadai wuta ta bari ba ta kona ba kasuwa sai ya ce alhamdulillahi alhamdulillahi ya gode wa Allah kaga anan kenan ya ji daɗi da wuta ba ta ƙona shagonsa ba. Eh haka ne, kuma babu laifi, to amma a irin muƙaminsu, a irin yadda zuciyarsu take da tausayawa bayin Allah, sai take kuma wani abu ya zo masa a ransa ya ce kai, amma sai yanzu da na ce alhamdulillahi nan, an yi hakan baya nuna cewa na ji daɗi da abun da ya faru da ‘yan uwana na musiba ba, su shagunansu ya ƙone ni kuma har na ji daɗi ina alhamdulillah don nawa bai ƙone ba, anya a cikin haka ban samu tauyaya ba na rashin nuna soyayya ga ‘yan uwana musulmai ba, to kawai wannan abun fa a Sheikh Ibrahim bin Adham a irin tsoron Allah irin nasu. sai ya ji tsoron kada ya gamu da Allah a haka, Allah ya yi fushi da shi ko ya tuhume shi a kan wannan abu, da ya lazima istighfari yana tuba wa Allah, yana tuba wa Allah a kan wannan abun da ya faru, shekara talatin yana istighfari a kai, shekara talatin. Saboda ne, musiba ta afku da wasu shi kuma Allah ya tsirar da shi sai ce alhamdulillahi akan haka daga baya kuma sai ya tuna yace kai karfa hakan kuma ya zama kaman bai tausaya wa sauran ƴan uwa kuma da da, da, musibar ta afka musu ba shi ne bai ta istighfari yanzu da Allah bayin Allah mu irin mu a yau ai me irin wannan halin shine mutumin kirkin mu ne yanzu kuma dama ai an ce hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin abubuwan da sauran mutane za su yi shi a matsayin su auren su shine ma abu mai kyau nasu ma shine abu mai kyau to wanda yake da kusanci a wajen Allah shi kuma wannan din ne zai yi ya ganshi ma a matsayin laifi ka gani to saboda haka wannan kenan misali na ɓangaren cewa idan abu ne wadda yake marar daɗi ya faru da ɗan uwanka kai ma ka ji wannan rashin daɗin ka ji cewa ya same ka kai ma to wannan ana so lalle lalle mu yi koyi akan haka hakanan muna da wani misali har ila yau kamar yadda muka kawo wancan hadisi na ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ai akwai ash'ariyawa mutanen su abu musal ash'ari kenan a wadda mun karanta hadisin da abu musan ya rawaito tun a baya ai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi waɗannan mutanen me yasa saboda suna da wata ta'ada ta nuna soyayya ga junansu da tausaya da jinkai kamar yaya shine idan wasu abincinsu ya kare wane gidansa ba abinci wane gidansa ba abinci wane gidansa ba abinci wane an kwana ba a ci ba to fa da zarar an yi tsinkaye akan haka shikenan za a yi kira kowa zai fito da abincin da yake da shi abin da kake da shi fa a gidanka ka tanada ka adana dan ciyar da gidanka to in an ji labari irin haka ba mai ɓoyewa kowa zai fito da abin da yake da shi kowa zai fito da shi gaba ɗaya za a tara wuri guda kai kana da shinkafa kwano goma wance yana da kwano sha biyar wannan yana da kwano ashirin kowa yana lissafin zai kai masa nan da lokaci kaza kamar yanzu da 'yan albashi suka yi yawa sai a ce mutum yana lissafin zai kai mar ƙarshen wata ko ba shi da buƙatar neman wani abinci daga nan har zuwa ƙarshen wata to a hakan fa kana da wannan budget din to in aka ji wani nasa abincin ya ƙare wani ba shi da abinci sai a fito da wannan abincin gaba ɗaya sai a tara shi wuri guda a zazzage buhun kowaye mai sha'ir ne mai alkama ne duka a zazzage a tara wuri guda sai a irga magidanta guda nawa ake da su a wannan area sai a kasa wannan abincin daidai wa daida a tsakani kai da ka fitar da kwano ashirin ka kayi aka haɗa zai iya kasancewa da kwano biyar za ka dawo saboda an haɗa shi an raba daidai wa daida tsakanin waɗanda suke da shi da wadda ba su da shi ko kuma kana da kwano talatin sai zama bai fi da kwano sha biyar za ka dawo ba wannan fa haka suke Allah ya so su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yabe su ka gani yanzu mu muna da irin haka mu muna muna muna da irin wannan sai tattaya ka gani to mumini in ya cika mumini to haka ake so muminai in sun haɗu sun cika muminai haka za ka gani a tsakaninsu idan babu wannan to fa kenan ba muminan bane kenan ka gani so saboda aka zamtowa mumini ashe jama'a abu ne fa mai girman gaske abu ne mai girma shi yasa imani da kake ganin sa ai yana da yanki yanki yanki 77 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana da yanki yanki ko bangare bangare 70 da wani abu al-imanu bid'un wa sab'una shu'uba manzo Allah yace imani yana da bangare bangare guda 70 da wani abu so malamai suka gano cewa 77 har ma zaka ga Imam al-Baihaqi ya taro su gabaɗi ya wallafa wani littafi ma da wannan taken yace shu'abul imani sunan littafin kenan ya kawo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a alaha qawlu la ilaha illallah وعدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان من ذا الله يشو قولوا لوا أبنجرورين إيمان شيفة إلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما باي جدا كرشاء إيماني shine wadda yake da tausayi yana jin kan waninsa idan ya ga abu mai cutarwa akan hanya shi Allah ya kiyaye shi wannan abun bai cutar da shi ba to zai kawar da shi gabarin wannan hanyar dan kada wani kuma ya zo bai ankara ba abun ya cutar da shi ko kusa ya gani ya ce bari in kawar kar ta huda tayan motan wani ko tayan mashin din wani ko ma ta huda kafan wani in dutsi ya gani kai wannan bari in kawar da shi mutum bai lura ba ko makawo ya zuciya zai tuntuɓe da shi ya fasa mara yatsa ko kuma a wannan reshen ya kayyo ƙasa-ƙasa kuma kan hanyar mutane wadda bai lura ba in ya zo zai iya doka goshinsa ya fasa ko kuma dogo in ya zo wucewa zai iya doke goshinsa ya fasa in bai sani ba duka yayi wannan tunanin sai ya kauda wannan abu mai cutar wandan kishin ƴan uwansa musulmai to wanda zai yi wannan shine ma dan auta a babin imani akwai abubuwa da yawa wanda sun haura nan suna gaba da nan ka gani to irin waɗannan abun da muke karantawa duka yana daga cikin wato wasu ɓangarori na imani in ka gance wane mumini ne mai imani ne to ka sani fa ba ƙaramin abu bane ya tara abubuwa da yawa shi yasa mutane da suke ganin kaman wani walittaka abu ne mai sauki har ma suna lalata muƙamin su ai kowa ma wali saboda wai alkurani ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna lalle waliyan Allah masoya Allah babu wani tsoro a tattare da su ba sa bakin ciki su ne waɗanda suka yi imani kuma suka zama masu takawa sai a ce to ai dun me imani wali ne to kai ka dauka imanin wasa ne kai ka dauka imanin kawai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah iyanan shi kenan a a ai akwai jarrabawa da yawa da yawa da yawa أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي الله مدوكتين سرتياتي أبا دا إيا فإن كوي ka faɗi kalmar shahada ka yi imani shi kenan ka zama mumini cikakke ba a'a ai akwai jarrabobi akwai abubuwa da yawa da yawa da za ka daure ka haƙurar da ranka ka yi ta yi har ka cika cif muni to duk wanda ya cika muninin da gaske eh waliyi ne da gaske ka ce waliyi ne ba matsala amma dai ka sani ga imani manzo Allah ya ce al imanu bid'un wa sab'una shuba shi yasa ai da mutum ya gaza haƙurar da ran shi yayi abu kaza sai ka ga manzo Allah ya kore imanin sa sai wani ba shi da imani tunda bai yi kaza ba wani ba shi da imani tunda bai yi kaza ba sai ka ji manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi wa walidi wan nasi ajma'in man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره irin waɗannan dai za ka dinga ji duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira ya kyautata wa baƙonsa ya kyautata wa maƙwabcinsa ya faɗi alkhairi ko ya yi shuru ya yi kaza ya yi kaza duka sai ka ga ana dabaibaye abun da imani ma'ana in mutum bai haka ba to fa imanin nan babu shi babu shi a muƙani amma sai dai yana da imani mudulaki ma'ana kawai shi musulmi ne kamar yadda muka yi bayani a karatu dai da ya gabata saboda haka ma'ana ba shi da cikakken imani to saboda haka dole ne kai mai imani ka haƙurar da ranka ka dinga kwaikwayon irin waɗannan kyawawan koyarwa kyawawan al'amura da shari'a ta nusar munayi to sai ka yi haƙuri sai ka haƙurar da ranka sannan fa abu ne yiwu yawwa so imani ba abu ne abun wasa ba jama'a kuma ba abu ne mai sauƙi ba idan ka dage kuwa ka zama mumini cikakke ai kuwa ka zama kayan Allah ka zama na Allah Allah zai jibinci lamarinka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijum minadh dhulumati ila an-nur Allah zai jibinci lamarinka shi zai dinga ma komai to Allah ka taimake mu Allah kuma ka ba mu iko mu kwatanta waɗannan abubuwa albarka nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi a muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an rawaito hadisi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra ibn Hadi فقال الأقرأ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه wato abu hurairu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci jikansa sayyidina alhassan dan sayyidina ali dan yar manzo Allah sayyidatuna fatimatu zahra alaiha salam a lokacin akra ibn hadis yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akra ibn hadis da yaga haka yana mamaki to sai yake cewa ya Rasulullah ni fa ina da ƴaƴa har guda goma ko ɗaya a cikin su ban taɓa sumbata ba kaga nan me yake nuna irin wato shi a irin gudanarwan gidansa boss ne shi baya bari ma yayi sako-sako bare ya zama ba a tsoron shi a gidansa kaza akwai wanda yake tunanin da bosanci ake biyar da gida ba aka bane yawwa da kyawawan ɗabi'u da tausasawa ehe ake biyarwa a nusar saboda haka akwai waɗanda ko yaro ba sa so ya zo jikinsu wai kar su sake da shi wai ko reni ya shiga tsakani ai reni kai kake saya kana iya zamowa ka ci gauta ma zafi amma kuma sai an rena ka ne ya danganta ai iya biyarwanka kawai shi ne magana yauwa so saboda haka sai ce to ni ina da ƴaƴa guda goma ko ɗaya bana ban taɓa sumbanta ba sai manzo Allah ya ce masa to kaga wadda baya tausayi shi ma ba za a tausaya masa ba tunda baka tausayin bayin Allah kananun yara Allah ma ba zai tausaya ma ba a shi kenan yaro karami kama ja shi jikinka ka sumbace shi don nuna tausayawa wato ana son haka shi yasa ma manzo Allah yace musamman a aljanna akwai wani gida ko wata kofa ba mai shiga sai wanda yake farantawa yara sai wanda yake farantawa yara da haka ake so iyaye in ka dan fita ka je ka ci kasuwa ka wannan da ka dawo ka dan sai wani abun tsaraba da ba ka je office ka yi aiki ka taso ko da bai zama kullum ba amma lokaci lokaci kana samu wani abu da za ka zo da shi dan yara su yi farin ciki da dawowanka wannan yana da kyau kar a rena shi matuƙa da gaske eh shari'a tana son mu da haka sosai sosai yawa saboda haka akwai tanadi na musamman a gidan aljanna dan masu yi irin haka ka sawa yara farin ciki a lokacin da suke bukatan a nuna musu tausayawa da farantawa a rayuwa kar su tashi da zafin rai da mugunta kawai da nuna kawai ba sassauci ba sabo to kaga ai abin da za su tashi da shi kenan eh So, Allah ya gyara mana. Wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi. So, saboda haka duk dai a dunkule abun da ake so a koyar da mu wato tausasawa da alfarmantawa. Kamar yadda dai aka yi take a farkon babi. Aka yi take da haka. So, saboda haka ya zo a wata riwaya da aka rawaito daga sayyida Aisha radiyallahu anha qalat tashi kadima nasum min al-a'rab ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalu atqabbiluna sibyanakum faqala na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbil فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه a da Aisha tana cewa wasu mutane daga larabawan ƙauye sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a suke tambayin manzon Allah ku yanzu a nan kuna barin yaran ku su zo jikin ku har ku sumbace su sai manzon Allah ya ce na'am muna yi kalu sai suka ce to mu kan wallahi ba ma sumbantan yaran mu ina mu ina barin yaro ya zo kusa da mu ma ina sai manzo Allah ya ce to ai ina ganin kawai Allah ya cire tausayi ne a zukatan ku shi yasa ba kwa iya haka Allah ya cire tausayi a zukatan ku wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi to saboda haka mu zama fa masu tausasawa ga kowaye musamman kuma waɗannan ƙananun yaran namu da ba su san komai ba suna buƙatan a ja su a jiki a nusar da su a nuna musu hanya an nuna musu soyayya domin su tashi da wannan soyayyar su tashi da wannan tausayawa da jinkan kada su tashi da zafin rai da mugunta da kefa Allah ya kiyaye mu Allah kuma ya gyara mana halayenmu Allah ya amfanar da mu da duk abin da muka ji abin da muka yi kuskure cikinsa Allah ya yafe mana abin da muka yi daidai Allah ya haɗa mu cikin ladan albarka nabi sallallahu alaihi wa sallama muna addu'a ga wanda ya dau nauyin shirin honorable alhaji Muhammad Magaji Gattado Allah ya saka masa da alkhairi wannan gidan rediyo namu mai albarka gidan rediyon Progress Allah ya daɗa ɗaukaka su ya haskaka su Allah ya biya bukatunsu Allah ya sa su cimma muradi albarka nabi sallallahu alaihi wa sallam ni da na karanta na gabatar Shafi'u Shak Khalid Danaje nake cewa a haɗu a kuma shiri na gaba idan Allah ya kai mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh